نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضان نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضانه سر بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن سر بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن القرآن القرآن فكلام الله هو النور وبه فيزول الديجور فكلام الله هو النور وبه فيزول الديجور ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور وبه تتفوح الأزهار ولي هذا الليل نهار وبقرآنك تغدو الدنيا وبقرآنك تغدو الدنيا عيدا وتشع الأنوار
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم يا جماعة المسلمين muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala yau na gashi ya kaddara haduwar mu a wannan fili na fatoyi kai tsaye wanda wannan zaure ne na musamman inda kike tattaunawa da amsawa game da tambayoyin da kuke turowa akan abin da ya shafi addinin mu na musulunci musamman wannan wata na ramadana kuma alhamdulillah ga ni ga malam sakar maka labarka da su a ramadana amina to kuma muna kara sanar da masu don kar a manta shi wannan shiri ko bayan sallah mana bayan azumi nan duk juma'a zai ci gaba kuma har wata shekara in Allah ya da kamar yadda wata shekara ma haka muka yi to akwai tambayoyi malam da muka samu dama daga fan secondary school wanda ɗalibai suka ainihin aiko za mu fara da su tambaya ta farko tana da cewa assalamu alaikum malam wai da gaske ne idan gidanka yana gabas da masallaci wato yana gaban masallaci kenan ba za ka bi sallar tahajjud daga cikin gida ba
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بشأن إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum salam wato ba gabar da masallaci ba ko yamma ko kudu ko arewa gidan ka yake ba za ka bi ta hajji daga can ba don magana ta sama ce la salata li munfaridin khalfa saf babu sallah ga wanda yake shi kaɗai na tsaye a bayan sahu sannan tana wanda yake wani gidan daban kuma ko kofar gida yake zai bi masallaci ka zo masallaci in ba ka zo ba sai kai kai kaɗai a gidanka amma ba zai ka bi jami'i ba saboda tana kuma sai kana gaban masallaci inda wasu malamai sun tafi cewa kana gaban masallaci ina ina fata sallah saboda haka ka zo masallaci ya yi tahajjud da kai in ko baka samu damar zuwa ba kai na da kai kaɗai amma kar ka bi jami'i
in mata ce kuma ta aure ba don mata ce kuma muna da dalilin cewa idan masallacin yana manne da gidanta wato garin masallacin yana manne da gidanta ya wata mannu da garin masallacin da gidanta in sai haka yayi amma yadda ake yi da wani gida mata suna bin nan har yanzu mu gane kuke akan wannan abu ba za ka abin da ya kamata ko su zo masallaci a yi da su ko kuma su yi nasu su kaɗai ci da dai in masallacin a manne da masallacin ka wata haɗu da jarum masallacin kamar daji ga kawai da dama su sakon su a bayan a gefe ke na
lafatar da ana yace malam mutum da iya brush yana azumi
zai iya yi amma mai da hankali kare haɗi ai kawai kurkure baki ne kaga shan ruwa yana kare haɗi amma sai ka kurkure baki ka sauka ba ka ce ma brush kurkure bakin ka ka kurkura ka tofar kamar yadda mai aswaji zai buga ya kurkura ya tofa amma in wani abu ne zarce na man to ba ka gaba ka tsaya a kan haka ko kuma aswajin ma wani itace ya zarce ka ci ko ka dauko wani ni wani danyen itace ne ka zo kana cin sa kafin kana haɗewa ruwan itacen kana haɗewa shi ma ka karya su ne sai dai ka goge bakin ka ka kurkure ka tofar shi kenan
wani ya ce assalamu alaikum malam da ake nufi da riya kariya shi ne kai abu ba don Allah ba kai don a yi ba maka ko don a ce kana yi to ga ga wannan mutum ya abun da ba don Allah ba ba za ka ba kuma da za ka mace a kawo kuma a kawo kuma mun ci shi kula mafi tsoro abin da ke kashe kuma na shi ne karamar sheka da suka ce mai karamar sheka ce a riya shi ne riya mutum ya aiki don a yi ba mata ko don a ce na yi in yi da ya yi ce to ka je wanda kai domin sun su saka ba kuma za su iya saka ba na kawai amin wannan kuma ce assalamu alaikum malam ya matsayin wanda ya saci kuɗi kuma ya sadaka da wani ya siya alƙur'ani da wani عن أهل الثوان فإن الله طيب ولا قبل إلا طيب أنا من فرقه ما أتراك يوم فرقه فذاك كاي أجل من ذاك وين أنا هنا في الصح حتى فذاك بياشي أنا كمان بك بياشي أنا كسبرين wannan kuma ta ce assalamu alaikum don Allah malam al'ada na ne ya zo amma ba yadda yake zuwa ba sai ya zo ya ɗauke yanzu kwana bakwai kenan ya wuce lokacinsa yanzu yaya zan yi na ci gaba da azumi ne ko na jira sai ya ɗauke to sake ya zo ya ɗauke iya da kun da zo tun da ta lissafa har ta cika al'adanta ko da zai wuce kwanakin al'ada in ya kai ranar da yake tsallakewa ita lissafa iya ranakun ita kammala al'adanta shi kenan amma in kullum yake zuwa to da zaran ya zo ya cika wannan kwanaki shi kenan za su taka karfe wanka ya ci gaba da yi zuwa
Ah, daga maryam assalamu alaikum azumin bana ban tsaya na ji sanarwar ganin wata ba sai na yi niyyar azumi na kwanta domin ina da yaƙinin za a tashi da azumi ranar alhamis duk najeriya ya matsayin azumi na na farko
diga ya ka samu yanki sarki mutum ya ce duba fari da shi a wurinsa haka da ne ya wasu a wurinsa talatin ne na da zalunci talatin ne da tabbas za a tashi da azumi saboda ka daina irin wannan da ake in an ce duban fari ba ka da daman ka ce yaƙini ne tabbas za a tashi da da azumi ka tsaya ka saurari ganin wata in an ce an ga wata shi ke nan sai ka kwana da niyan azumin ka in ba a gani ba kuma za ka kwana da niyan abin nan niyan ba azumin ko maza ta kuma ya hana mutum ya yi jiya ranar shakka ya ce wai shi zai kwanta in an ga wata shi kenan ba ganin shi kenan maza ta kuma ce wani azumi biyu ba ko za ka kira mu azumi guda ɗaya kuma gobe kar ka sake ko za ka kira ki tabbatar kan ki ba ki lallai gobe za a tashi da azumi sai ki kwana da niyan tashi da azumi ko kuma an sanar babu azumi gobe shi kenan sai ki kwana ba da niyan azumi ba wannan shi ne shari'a
wannan kuma ya ce assalamu alaikum malam wai da gaske ne mazinaci ko da ya tuba sai an shigar da shi wutar jahannama ta wanke daudar zinar da ke jikinsa kafin ya shiga aljanna haka ne ba haka wani mai tuba ka tauba ta zo ma kana kamla tuba duk abin da aka yi kafin kai na rusa mutum ya tuba kuma a duniya ke kyawun tuba ya yi nadama mai kayan nan da niyan gare ta ke komawa ba kai Allah ta rabe ka da tuban sa ba za kuma a kama shi da wannan laifin a lafiya ko za ka tuban ka zai zama tsakanin ka da Allah kai shi ne wanda ake bukata na
wani kuma ce malam ne hukuncin amin a ƙarshen fatiha mustahabi ne haka ake so haka manzon Allah ta sama ya koyar kuma shi da kanka ma yana faɗin amin ne وكان يمضي صوته بجسره هنا هنا يعني يمكن مغيرة آمين لو ذاك المستحبين يحقق الصورة فتابع أن لم يفعل ومثلا سمعت وإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين إلا من يدري يتكى شنفاتها وكي آمين وترى إذا أمن الإمام فأمين إلا من يدري آمين كي آمين فأمانا في الوقت الذي فتان كما لو كتبت وذاك جاء جميل ko da hadisin da yake cewa fa inna man wafaqa ta'minu kashin hadisi ne fa inna man wafaqa ta'minu ta'minu malaikatu kufra lahum ma taqaddama min dhanbi duk wanda amin din sai da irin na malaika za a gafarta masa zunuban sa to kai da liman ta haila don fatan dukkan ku guda sai da amin din malaiko don ku shiga cikin kallon wannan hadisi
assalamu alaikum malam ina da yarinya ta kai shekara ashirin ba ta taɓa al'ada ba kuma ba ta da nono azumi ya waje ba a kan ta ko a'a ya waje ma shekara sha biyar ne ko mace wata ya al'ada ba ko mace ko namiji ai akwai shekaru in alamun sun ba su nuna ba to shekaru suna da kai saboda da zaran ta kai shekara sha biyar ta bada da duk abin da ke waje ba a kan babban mutum ya waje ba a kan na'am wannan kuma ce malam ina hukuncin matar da kai aure akan aure
to ai ba aure wani na biyu wanda aka ba aure wani na kuskure ne kuma dole a fara wancan aure da farkon shi a wannan kuma lalata kawai take
to daga hawa umman ta ce malam babana ya rasu zan iya masa istighfari Allah ya saka miki da alkhairi wannan so ma yi ke bayi ma na yawa masa gafara ne na wannan ba mu sabani a tsakanin ma na shi ne kuma babban abu na wanda yake bukata kai ta nema masa gafara ta nema masa gafara
wannan ah, malama maulida daga yola tambayar ki an sha amsa ta ah, wato irin wannan din an sha amsa wasu masu kama da su da fatan kina sauraron mu a lokacin da aka amsa to tambaya ta gaba ce malam ana cire wa riɗi zakka suna tsaye riji shi wato mansa ne zakka ta ce wajen ba a kai riji shi ake cewa sinsin ina hankali da kan sinsin haka shi ne riji na rijiya na cire masa zakka wato asali rijiya yana da mai ne to man ne wanda ba a cire masa zakka ban da wannan dusa mm, sai a sai a wannan in ya cika lissafi in an ma da ka cire man to duk galan goma sai a bada galan daya duk galan aka sa goma sai a bada kashi daya na to sai yanzu ya zama mu galibi ba ma tsayawa muke ba tunda ba ma tsayawa muke ba sai cire haddasa san gaba daya in ka samu buhu shida na rijiya da ka kawo da ba a kan kasar ka sa goma ka ba da kashi daya in ya samu ma ka za ka yi dubu goma buhu ya dubu goma buhu ya ba kamar yadda wasu suke cewa wai shi zakka ne dai in ka kasa goma ko kashi tara ne wai zakka sai ka dauko a daya in haka ne sai a dana sai a dana na wani jirgi na gaba daya ba ma da yake ba na ko ba mu shi a shari'a yadda yake na sauran amfani gona a kare ka kasa goma ka ba da ɗaya kashi tara ne naka ba wai kashi tara da ka kashi ke naka ba idan ka ba da kenan wani riba za ka ci sai a dana noma na'am to tambayar ta gaba tana cewa assalamu alaikum malam ni matar aure ce Mm.
amma na taɓa aikata zina har sau biya Alhamdulillah.
amma yanzu na tuba na yi nadamar baiwa sha'awa da son rai ya tsakanina da mijina kuma yaya matsayin tuba na kuma jiya to ba ki na dama ta kuma zuwa ga Allah ta mijin ki kuma ki tanewa masa gafara da zuwa ba sai ka faɗa masa ba
wani kuma ce assalamu alaikum malam don allah malam yaya ake gane alƙibla a mini bayani ko da a takaice ne na gode allah ya saka da alkhairi
in ka zo gari baka san alƙibla ba sai ka tambayi mutanen gari ai suna tsaro ka za su nuna maka da inda ina take in baka gani baka nemi ina masallaci yake za ka ga dan gidan da mai da ne ha inda ne yake to zai nuna maka nan ne gaba in kuma yana nufin cewa na zo gina masallaci ne ana neman alƙibla to wannan kuma wani ilimi ne mai zaman kansa wanda wasu suna da shi suna iya gane nan ne kai sun alƙibla amma ni ba ni da wannan ilimi kuma malam sauki allah ya kawo kwamfa wanda yake ba saudiya ana kawo su gashi nan yana da yawa duk inda in ma ma kwamfas wanda yake mai kibla wa na tafiya inda ya san kwamfas ya kama masu ilimin kwamfas to wannan tsaro din zai nuna inda na suke kyautu arewa to in ka gano arewa zai nuna maka ainihin kibla na saudiya har ana nuna fikiri inda su ne ne da kashi za ka yi nemi wannan gashi nan kawai na wani masu da ainihin islamic shows suna da wani lokacin masu da suke ci da zai tabbatar cewa wannan duk mai kyau ne wanda yawa ya ke eh, wanda zai nuna masa akwai mai kyau din wanda yake yana nan yawancin ma ainihin akwai waya na zamani Eh.
wasu na da shi suna da shafi Eh, wanda su asar da makarin Ya, suna da sauran
mana abdurrahman kedi a mun amsa tambayoyi masu kama da nan kai ma da yawa bayan da fatan mun kana tare da mu lokacin da muka amsa Ah, daga mubarak aliyu lande ya ce assalamu alaikum malam akwai masu ciwon kafa ba ka iya sallah a tsaye sai a zaune a zaunan ma ba ka iya sujjada wasu ka ce za ka sa hannunka ka yi sujjada a kai ko kai-kai kai sujjada wanne ne ya fi wasalam ba wani sa hannu ko wani sai imani da ka shan mai nuni a kan ka nuna ya zama rukun ka ya fi kasa a yi zana ka ya fi kasa sai da rukun wato manzala ta sama a jiya gari imran bin yusuf ba su yana damun sai ce masa ya zai sallah sai ce shan ya ba fainan tasari ka ba fainan tasari fa ala jami'a kai sallah a in ba za ka yi ba ka yi ba in ba za ka yi ba ka yi abinci to yadda ake a zaune shi za ka yi zaman tarabbu'i wato zaman kawo tsohon ji ba haushi amma kuma suna gaban haka ka harbe su kai ya yi kama da tsayawa irin wannan zaman to in lokacin da kake kira a irin wannan zaman za ka yi in ka zama ruku sai ka warware kafan ka kamar irin zaman sallah sai ka ɗan yi kasa kaɗan haka shi ne rukun ka in ka zama sujada kuma in ba za ka iya sujada ba sai ka ƙara yin kasa haka da bi ainihin na rukun kasa a haka haka zama sallah amma in mutum zai iya sujada kai wani da zai iya yi ba don ya zo ruku zai dan son kuya haka sannan ya zo su gida kuma ya kai goshin sa har kasa in yana da ikon kai goshin sa bai kai ba sunan ma ba yin sallah ko da ka danganta da wani irin shi ana da kwai talatin da ba ka je kai goshin ka to malam ya na kamar mutanen saudiyar sulhurashin larabawa da yake kamar sauki haka su je da musamman za a zo da su a kallaci wasu ma suna nan a cikin masu haka ne ya zauna shi ko a yi sallar yana zauna a kujera wannan kuskure ne kasashen larawa saudiya jordan masar duk mun gani kuskure ne wannan kuma akwai shan mashahur ali salman wani babban malami ne na jordan yana da littattafai muna da littattafan karewa muna karantawa to yana karantarwa a jordan ranar alhamis a wani masallaci abin da masallacin abu islam yana alhamis tsakanin magariba da isha yana kura wani sahihu muslim ya ce tuni da Allah yana son ɗaliban da gaba ɗin ya su yaɗa wannan fatawan a duniya cewa waɗanda masu zama a kan kujerun ba su da sallah ya ce sai dai mutum bai zai yin sujjada ba amma za ka iya zama a ƙasa kai sujjada wani kujera kuma za ka ɗauka ɗauki sai ga mutum da ƙarfi sai na sauri ya zama kallaci sai dawo kujera wai ya zai zauna wannan ba mu kace a zai kujera shi na suna nan masallacin ma wasu saboda jahilci sai a jaje ba kujerun musamman a jaje da ke wannan ka ba da ƙofa wanda ba gaje ya yi ba mara in mutum ya zama bai zai iya yin sujjada ba ba zai iya hukuku ba zai iya zama amma wani za ka samu rukun sai wanda kawai da zai iya sai iya yin sujjada da zai zai zauna a kan kujera yana ta wani sun kai da kansa ya zauna a kasa in an zama hukuku kuma ya yi hukuku wannan shi ne wasu ma har gina ma kamar yanzu jordan wasu masallatan har gina kujerun ake a hafi su a tsakon gaba gefe da gefe wai na gaske gidan ne ka ga mutum eh ka ga mutum ya zo yana sauki da karfin sa yana zuwa sai ya kujera zai zo sai sallan da aka ya zama ne suna suke ya haka sannan abu cewa duk wanda ya saba da sallah sau da ba kuskure ne abin da ya zama shi sai dai in mutum ba zai iya ruku da sujjada ba zai iya yakan kujera ya zauna kamar da zai a kasa wanda yana da tsari amma suna magana ta kama ka zauna a ƙasa kai ta hau kawai ta na kafa ko ka suna gaba ka nufi ka yi rukun ka ka ka ƙasa in ka zo su gida kuma ka warware kafafuwan ka kai su gida kai su gida kamar yadda ake mun kana da ikon yi bai wani ba ka da amma mutum yana da ikon yi su gida a tebe wasu gida rukuni na na sallah ko mutum yana da ikon tsayuwa ba kuma ni lai kan kin Allah ta lai kai sallah kai rukuni ne na sallah yau ke zai ja kujera ya zauna shi ya ɗauka dutse ne da kai a zaune ko kai a rai wannan kuskure ne na fila ne ake masa haka in kai haka kuma kana da rabin ladan wanda ya kai ka lafiya amma ban da farilla.
to malam kamar mata masu ciki muna samun da kawai akwai matan da za ta samu ciki ya girma ya fi da kaba ko akwai alimin ciwo in ta zo ita sujjada ma ba za ta yi ba ciki ya so kai wannan za ta yi a zaune wato duk mace mai ciki wanda tsayuwa yana masa wuya wato yana jijiya ko su yi ruku'u cikin kyanayi su jira ba za su iya wata kallon ta zaune ta dinga nuni ta zo ko ta ɗan yi ƙasa ƙasa jira kuma ta ɗan ƙara ƙasa ƙasa a haka gama sallan sa ai addinin musulunci ba hukunci kuma da kuma da alalai kun fi dini haraji suna bai sanya hukunci kuma na shakka ta ta jini mutum wahala yana jawo bai in mutum ne abin ya ji da wahala da kunci sai ya tambaya sai a bashi fasawa sai ya bi akwai sauki a cikin shirya amma in za ka iya yi kuma to ba yadda ba ka yi shi ba tare da yadda aka tsara shi ba shi da imamu shafi yake cewa idan za ka al'amu tasara ko da tasara za ka ni alamar ya maka kunci sai ayyar wata maka ka yi shi ba ka zo da za ka yi amma in kuma al'amarin ya yi faɗi ma'ana ka samu lafiya wannan dole ka yi shi a yadda yake da sai a kuntata maka shi dole ka yi shi a yadda aka tsara shi ba ka abu yake tafiya alhukum ya zuru ma illa ta wujuda ma adam illan da ta saka ba za ka yi sallah a kai nan ba tana gushewa kuma to dole ka yi sallah a kai ba ka ba ka da sallah
ina baka da assalamu alaikum malam na yi kwana uku in ji wannan mata ina haila daren na hudu kafin in kwanta na ga jini yana nan da asuba kuma na ga brown amma ah, warin al'ada din ne yake idan yi azumi ba da safe karfe tara na ga ba komai ga shi ban yi niyyar azumi ba bare in kame na ci gaba da cin tuwo ina da laifi babu ne wato tun da yake kwanakin al'adar ta ne al'adar ne tun da ba ta waye gari da shi sai da ranar ta gane babu ai ba kai zai yi wani mutu ya zane ba kai dai kame wani wasu ma na yanzu ce an so a kame wasu wasu wasu ya aka ci abinci ka kan to da kala ya halin ne ba kai zai yi ba amma da kan samu shi ne ka kame amma wani azumin kuma za ka rama shi na'am a malam me za ka ce game da masu raba aure wani don ya nema bai samu ba wani ya aura Mm.
sai mata asiri a kasa samun zaman lafiya a tsakaninsu wani kuma in ba a aure ta ba aka aure ƙawarsa ko ƴar uwarta Mm.
sai ta je wajen boka Mm.
don ta ga ta raba su a kar su sami zaman lafiya a tsakaninsu to malam ne hukuncin su to haramun ne kuma wanda suke kuskure ne farko dai abin na sihiri ko asiri sihiri ne zuwa ko kawa duk a wasu sihiri ne wannan haramun ne kuma aikin kafurki ne wanda ya sihiri ya kafurta kuma hajjo zahiri bargo bishai wato hajjin wanda ya sihiri shi ne a buge a buge shi da takobi ma'ana a masara wuyan ba kwancin sau kwancin kisa ne sannan na biyu kuma ka zalunci wanda da yawa Allah ta lalai kama kana alƙiyama aiki aure ya gone haka su ke ba ne auren matar wani haka nan ba matar da ta aure mijin wani haka sai dai mijin ta ko mijin shi wanda Allah ka gara za ta abin nan zai aure su saboda haka kuskure ne wannan abu kuma akwai cutarwa a ciki kuma an saba shari'a kuma mutum zai iya asaran addinin sa ko wasu malamai tun da ta ce ko ma yi da mutunci zai iya yi da ma ya fita daga musulunci gaba to da haka abin da suka yi kuskure ne su duba su koma zuwa ga Allah kuma kan su kashe wannan in sun san hanyar da za a warware filin a bata shi a je a bata shi yana cutar da bayan Allah a kyauta wannan kuma ta ce assalamu alaikum malam kishi ya ce ta fi su haɗa kai da abokiyar zamanta kuma ko da ta yi mata magana sai ta amsa a wulaƙance ko a kaskance sai ta daina gaishe ta daina gaishe ta kuma yanzu haka ba sa magana a tsakaninsu yaya matsayinsu zamansu da azuminsu cikin wannan wata da alfarma don kuskure na abin da suke yi. mai kishi a abokiyar zama ce kuma za ta ɗebe miki kewa ko miki ba za ta taimaka a wajen shi saboda haka duk da mata ba sa son kishin amma yin suka lura kuma kishin tana da amfani za ta kula miki da ‘ya'yanki za ta miki ganin ‘ya'yanki za ta tafi unguwa da makamacin irin wannan saboda haka ni na gani akwai jahilci a kewaye ko ana zaman kishi suna zaman gawa wanda ya kawo kin nan ba shi ya kawo ta ba ita ta kawo kanta ba kamar yadda yake son ki kama na dina haka sai ba ya sa za a zo kuma ana ta zaman gaba da sauran ko da haka wannan akwai jahilci a cikin ta amma ita wannan din da ta yi mata magana ko ko saboda ba tana mata wani abu ta dina gaishe ta bai kamata ta dina gaishe ta ita da sauke na ta haƙƙin sai a biyo wannan kuma ba shi haƙƙin haƙƙin saboda ka ci gaba da gaishe ta ka ci gaba da mu'amala wannan din kuma a mata nasiha ta ja sannan wani lokacin kuma mai gida shi yake sake yin wani abubuwan suke faruwa kana ganin rikici tsakanin iyalai ka ka kauda kai har abin zai fi kashi ana kuskure ne kai fa kai ne alƙali a gidan a riga da kowa muna yin nisa kai ne jagoran gidan kai ne alƙali ya za ka nuna bari iyalan ka suna rayuwa rayuwa da kunci ba a shiri duk kishiyoyin da ba ka shiri da juna har ku suna rayuwar kunci ne ba rayuwar daɗi suke ba to sannan kai da za ka yadda da wannan a gidanka ka zo ka shigar da su cikin damuwa galibi namiji ya tsaya ba za a cika samun irin waɗannan matsalolin ba kuma abin da suke irin wannan zaman wallahi zaman jahilci ne farko dai wannan ba fata abin za a yi ba a yi auren nan bayan za a yi fata to za ka menene ya zafi da za a zo ana zaman adawa da sauransu ke hankalin ki bai kwanta ba kullum kina cikin tashin hankali da damuwa ke sa yar uwarki a cikin damuwa kuma sannan ki ce wai zaman zai miki daɗi har ki zo ki sa mijin ki ma cikin damuwa tun da abin zai bata masa rai zai shiga damuwa to idan kina son mijin ki me yasa za ki za ki abin da zai bata masa rai abin da zai sa ya shiga damu za ka wannan kuskure ne mai kamata na yin sama mata ku ji tsoron Allah kishi a ku bari a cikin zuciyar ku ku daure kawai mu'amala na zahiri a dinga yi don a zauna lafiya a ji daɗin rayuwa. Shaitan ne ba wani hujja ba kai ka tambaya ba wani dalili saboda haka shaitan ne kawai ke samun wani tunani sai ku aiwatar da shi.
wurin kafin ta shigo gidan ma an masa kuɗu ba Sosai wani san ko miya kun kawai ko ɗan uwa ko ainihin a iyaye galibi ma kawayen da suke zuba ka sai galibi kawayen ko ɗan uwan sai ka ga an zuga mace kawai shi kenan ita ba ta gane ba har ka da suke mata haka dai ta gane don su rikita wa zaman auren da amma ba ta fahimta ba shi kenan sai ta zo tana amfani da irin wannan zugan da ake ta zo ta cutar da kanta ta cutar da kishiyar da ta cutar da mijinta na za ka tafi da wannan asakin wallahi bisa mijinta wala ta kamata mata su zama wayayyu Gaskiya.
su daina karɓan zuga a jin mutum mai karɓan zuga ya nuna kansa shi wawa ne kenan gaskiya ma abin da bai kamata ba a zo a ruta ka kaje kai shi sai a zo a barka da damuwa kuma kana da dama da da dama da na dama daga baya ita ba ta samu ba ko ba ta samu irin mijinki ba Haka da da dai.
da ruta ce kawai ta shiga da ke damuwa Allah ya kawai amin to sai kin ji ta waccan gida kin dai ji Allah ya sa amfana da shi amin to malam ji wannan yace malam menene ingancin cewa idan mutum ya yi nafila raka'a hudu sallama daya raka'ar farko a karanta fatiha da kulhuwa kafa goma sha daya na biyun fatiha da kulhuwa kafa ashirin da daya na ukun fatiha da kulhuwa kafa talatin da daya na hudun fatiha da kulhuwa kafa arba'in da daya sai a yi sallama a karanta ayatul kursiyu kafa daya sai mutum ya yi addu'a sai Allah ya ce wa mala'ikunsa su matsa ga bawan shi nan ya zo neman bukatar shi wai addu'ar karɓar biya ce menene inganci wannan malam sannan wannan tatsuniya ne wasu suka zo suka yi tsaron zanawa a cikin shekaru suna ta wahalar da bayan Allah wani Allah ya suna ta wai mala'iku su kusa na za su je sai ba ba na ina ya zo da kada ka wannan kuskure ne a ce kai na fi lafiya ta abu ka karanta kaza kana fi lafiya annabawa kai ce wa annabawa a akari annabawa ko ni ne ne wannan kai ta kai sola dan annabi na to wani ne kawai ya bushe ka zauna ya tsara ya tsara ma ne yana da wahalar da mutum wahalar da mutum da yi inda yi wahalar wahalar da ba wannan ta ba sunna kai na rana wanda za su a bashi falala wanda ta wuce gona ne sai falalan annabin Allah annabin Allah kai ta kai ta wuce falala sai wasu wasu gane wa kuma masallaci suna tashi kullum sai an ba da wannan nan da kullum sai an ba to gaskiya wannan kuskure ne ya kamata mutane su fahimta su zama wayayyu a jini a ilimin shaida abin da magana suna shi akan sawa kuma sa abin nan a salloli na dare haka ne sallan tarawih nan da muke da tahajjud ba wato na bi bin dare sai yi ko ba iya ba mutane bai rai na wannan ne to to sai suna tun su da suka da kai turmi ga wannan manzo Allah ya koyar da ni wannan na wahala ko yana neman balara ai ka gyara imaninka da ayyukanka ka zama ayyukanka na gari ne yadda za ka samu tsira gobe kiyama amma in falala kawai ake bi to zalla wal mahala la ya ta da gari falala sun suna na kawai to kada ka wannan rubutu ne na shaidan kawai talbisu iblis ne shaidan ne yake kita mutum abu din ne tafiya zai ba shi wasu abubuwa kawai da falala ta yi ke zai bar abu zai inganta sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ka mai da hankali na kawai daga jerin assalamu alaikum malam kamar mutum yana da shanu saba'in a garke idan ya zo fitar da zakka yaya zai yi shanu saba'in za ka fitar kala daga shanu biyu za ka fitar za ka ware talatin akwai tabiri ko tabi'a mai wato ita ce ya shi wanda ta cika shekara ce ta shiga biyu ya shekara biyu zai fara tafiya. za ka cire idan a cikin talatin wannan kuma guda arba'in za ka cire musinna ita ce ya shekara uku ta cika biyu suna cikin shekara uku na'am sau da ka kenan shanu biyu za ka cire da ya shekara biyu da ya shekara uku na'am wani kuma ce, malam zan iya ba da nikakken gari wajen fidda fidda fidda zakatun fidin na ji wannan suna ba da tsaba ma da mutane a yi shi ne ya tabbata musu ne shanu daga dakri malam kamar mu makiyaya ma tashi idan muka ji yan uwanmu an kai musu hari mukan ɗau gurinmu da laya yi shiri don mu kai musu gudunmawa malam idan an kashe mutum a can ya matsayin ka sauran su gurin da za a kai shi da za a tafi aka yi ai shi ne lallai aka kai wannan uwan hari za a kashe shi ba ji ba gani ka dai masa sauki yana kare kanka ka taimake ka amma kar a kawo su abubuwa kuma da suka saba wa sai gurin da za a nan ba a kai a kai ba gida wani tafi tafi ne wannan ba za ka sai a kiyaye maganin da layan a yi tawakkali da Allah subhanahu wa ta'ala kamar da sabai suka yi jihadin su babu yin wannan umar Allah da haka kai tawakkali da Allah ka yi addu'a shine amma kare kai da wanda aka afa yana da jiyo kuma san uwan hali ka lokacin da ke wannan ba su zai insha Allah ko zuciya ta yi tara ya zai ba na ji amma su kira juna ma da yawa akwai shahidi akwai hadisi kamar ku kira zuwa dini da kuma shahidi don da aka shi don kare addinin da ya shahada kamar ku kira zuwa nafsi da kuma shahidi wanda aka kashe shi don kare kansa ya yi shahada man kutila duna malihi fa huwa shahidun wanda aka kashe shi don ya kare dukiyarsa ya yi shahada wa man kutila duna ahlihi fa huwa shahidun wanda aka kashe shi don ya kare mutuncin iyalansa shi ma ya yi shahada na ko da ka ba da shi don ka kare kanka
malam ina fama da rashin lafiya na yi haihuwa bakwai da gidana ya ce saboda larurar da nake ciki tsawon lokaci mu tsaye da haihuwa haka shine nace mishi a'a bari na tambaya da kuma don Allah ku taimake ni na gode sakin lalura idan har akwai lalura din har akwai daifon ai babu laifi dama mun da ba a haka shi ne ba lalura a kan mutum ya kai ne a yanar sun ishe ne suna kawo damuwa da talauci to wannan kaga ya saba shi ne musulunci ita na kan kai da masu da har ya ce ga lalura da ake cikin lalura ne sun sun kai daifon ba matsala ba tana da asma duk lokacin da ta haihu akwai matsala ta ɗauki yau sai sai su dakatar a ka Allah ya wada ya bukai ba ni yaro da
نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضان نستقبل شهر الإيمان
ne tambaya na farko wa alaikum salam
Ina tambaya ne kamar a ce mai gidanka bai fitar da kai ba za ka iya fitarwa to bayan ka da shi bai fitarwa.
to
za ka iya wani dama don da yake da hali ne a kan ne gidan ne kamata ya fitar ko ba da hali ne gida shi ya sa bai fitar ba za a yi fitar ko aka kawai sai bai zai fitar ba wanda yake da hali sai fitar da na na abu wani na to na gaba wa alaikum salam wa rahmatullah alhamdulillah amin ya rabbal alamin to bismillah tambaya na shi ne da aka iya haɗa shafayi da wuturi a raka ɗaya da karanta nasu kuriya ya ka karanta a kurwa farin da lati na'am wato ba sallama tsakanin kenan kike nufi eh ba kallon na'am to tambayar za ka yi wa kan fiskar don ya ce a raka a ɗaya ɗauki raka a ɗaya raka a ɗaya ka karanta sabbi ka karanta kuriya da kafirun ka karanta kullum lahu eh in haka ne wannan witiri sunan sa ba haka ta da dai shi shi ne ba ka sha da witirin ka da kuma sai aka babu zaifi sai dai wanda ya yi raka a biyu ya sallame ya sake yin raka a na witirin ya dauka sannan kuma akwai wanda ake a haɗa raka a uku ba tare da an sallame ma haka shi ma duk da a zahirin su shafai da witiri ne amma sun zama witirin haka wanda dai ka witiri da raka a uku ke Na'am.
wanda ya tabbata a kan magana ta kuma aiki zaifi amma sai biyu ka sallame ka sake kawo ɗaya ka sallame haka aka fi so na'am Allah ya saka wani.
Assalamu alaikum.
wa alaikum salam Assalamu alaikum.
wa alaikum salam
Ana nake mutumin da ya yi aure wajen ya fi da zaba.
zakatul fitri zakar fitr zakar fitr kai wannan
Eh, ya ya aure ba ki karama nan ko zakan kudi ko zakan bin da kai duk zai fita ba sai ya aure ba ita zakan bin da kai kare yara kanana da suna cire ana cire musu ko yana da wadata sai cire haka zakka ma ko yaro bai balaga ba yana da kudi kamar sai ya gaji kudi to zai cire zakka to zakka babu wasa ba mai taimakawa assalamu alaikum.
wa alaikum salam Ina kwana mana.
lafiya salam Na gaji a haka ne.
alhamdulillah Mana ina da tambaya.
to
tambaya na na farko shi ne idan mutum yana bin liman sallah na'am cikin zai fi karatu ne ko kuma kuma zai shiro ya saurari limanin.
na'am
Tambaya na na gaba shi ne, na'am an ce idan mutum kamar ya sadu da matan shi, na'am zai sa zai alwala, na'am to ce zai wanka ne sake alwalan ne ko kuma zai alwalan ne haka.
na'am
Tambaya na na gaba shi ne game da rike hannu, Eh.
ina zuwa mini bayani.
na'am Kyakkyawan to gobe.
madalla to kamar da farko malam bin liman yana bin liman shin karatu zai ji ko zai shiru ne ta danganta idan neman a sirrance yake yi kai ma kai karatu na'am in kuma a bayyane yake yi ba za ka bari ba za ka yi karatu ba sai ka tsaya ka saurare shi na'am sau da hadisin mazala kan ake cewa ne wani da limamu yi kan mutu Mm.
an sanya liman don aiko da shi a ƙarshen jin da cewa za a ƙara fa an fito in ya karanta ku shiru yana karatu a bayyane ke nan ku shiru da ka bai a bayyane masu na yin manzo Allah sai ya hana su gaba da handa ya ce sai dai fatiya daga ba fatiyan ma ya hana amma a karanta ne sai ka karanta Mm.
a bayyane kuma sai ka shiru na su mai sunan sallah na'am tambayar ta biyu idan mutum tare da iyalinsa da wadanda aka ce da shi Mm.
alwalan nan zai yi ne waka ko kuma alwala ai abin da aka alwalan da aka ce ya yi na jin kuma za mu yi ɗaukan da ya fi sadu tambaya idan mutum sa ne ya lafi na sai sake saduwa da aka ce alwala a kan don ya fi nishaɗi da magana alwalan kawai zai yi daga ba kuma zai wankan haka janaba dama da wani kuma yana nufin mu alwalan wankan janaba ne in kai alwala kai kai wankan janaban ka wannan ita kuma yin kan haka dai sai alhamdulillah can ta bai ta uku mutum rike hannu a sallah an shi fasashen shi bayani ne kabalin kafin to wato kablu sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don imam Malik ma rawaito hadisi a cikin muwatta Malik cewa abun nan sabai sun ce kunna nukumau an yi ba a tunan yadda kuli na adali shawara su shara maza amma sun yi an kasance ana umurtan maza Allah yana umurtan su mutum ne zai sallah ya dora kan daman sa akan hagun din da aka mai bikin a lokacin da yake sallah to da ka kabalu sunnan din na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yayi kuma ya umarci sahabban za su dinga yi ka ɗauki hannun dama ka ɗora a kan hannun hagu a kan zira'i can ƙarshen zira'i ka sai ka ɗora hannun kuma kuma cibiyanka ba sai ka ɗora kan kirji ba ya ya tabbata su na mazarar sama ko ka ɗauki hannun sai ka danke wuyan hannunka haka na daman ka danke wuyan hannunka na hagu haka ka ɗora shi ma saman abunan cibiyar ka ba da zai sai kan kirji ba ya tabbata su na mazarar sama ko ka ɗauki tafin hannunka na dama ka ɗora a bayan tafin hannunka na hagu sai ka ɗora shi akan kirjinka shi ma ne ya tabbata a sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda sai yayi kuma haka ne sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yin qabal mustahabbi ne ba wai wajibi bane saboda manzon ta sama ya koya wa wani sallah al-musiru salatan wanda ya sallah ba ta kin nan ba da ya zama koya masa sallah irin sallan da Allah yake karba sai bai kina kai kabalu ba wani ce kana kai sallah ko ba yi kabalu ba ta yi to amma a yi kabalin kuma shi ya fi to mawa malikiya wasu da cikin malai malikiya da suka fi a yin kabalin na kawoji ne a kallon harila sai dai a kallon nafila to kai wannan ya fi shahara a masan malikiya amma mazhabar imam malik ma na fahimta to wani imam malik an kabalin sun gani don shi ya rawaito a cikin mawasa malik amma cikin mu da wannan da aka kalle na gani da kabdu kabdu shine mutum ya kama hannunsa haka to sai ya ce na fi ganin a yi shi a nafila to abin da ma malai ka nufi ka kame hannun haka kamar ka gina da shi ya ce to kai ana fila lafiya a kan afarila ba ta nufin wazau ba wazau shi ne ka dora hannun ba tare da karike ba dama abin kana biyu ne akwai rike hannun akwai dora hannun kan hannun kawai ba tare da karike ma to imam mali har yaba duniya kan ku yake yana na ina dora hannun dama akan hagu ina wazau kuma shi rozo a cikin mota mali kan kafin ba guda to saboda haka wannan shi ne sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi ne abin da imam mali ya tafi a kansa da akwai lokacin da sarakuna kai kan samu sakani da sarakuna su faɗan wato jimata ciwo kai nan za a iya kaban mina kakewa amma kaban shi ne sunna kuma shi ne wanda malamai muhakkikun daga cikin arzini Haka.
na masawa maliki a karin jihar kamar ibn abdulkarri Mm.
al-mandolosi Shari.
wanda ya shirkin mawata mali a tamhi Mm.
ya zo kuma ya sake ɗaukar fikin mali fikin mawata din ya sake yin sa Mm.
wato ya sake maka littafi na musamman shi ne istisqa wanda zan yi takikin sa a mujalladi talatin yayin ya da yin abu da sunna ne haka nan ibn da haraji mai akamu qur'an da kuma da ya gaskiya ne malikiya yana da sharhin muwatta malik shi ma kafa shi ma ya riga da yin kabari ne suna kuma malami ne daga cikin malamin malikiya in ka duba tafsirin sa na inna ina kalkauta a sassan rabbika wan har tafsirin wan har inda ya kawo maganar kabari kuma ya nuna cewa suna ne yin kabari sun a cikin tafin sa a kamar ba so da aka da yiwuwar daga cikin malamin malikiya sun tafi cewa yin kabari suna ne aka tsira da cewa yin ba sunna ba ne ya fi shahara a kabari.
Allah ya saka da kai. To, na gaba. Bismillah. muna ji Assalamu alaikum.
wa alaikum salam
Rahmatullahi wa barakatuh.
alhamdulillah Na wata lada.
amin ya rabbal alamin
Malam, akwai addu'a da ake ne yayin alwala?
to
Babu babu wata addu'a da ta zo Shikenan.
lokacin da za ka yi lona.
na kuma Akwai sura yawa na kuma ki sana Biyu ne.
to kai naka nawa ne
guda uku ne.
yawa to ne sai mu sai mu shirin da zamu yi na
Em, Idan mutum zai yi layya, na aka ce makaruhi ne ko haramun ne mutum ya yanke farce shi da da gashi.
na
Sannan misali malam kamar ya fata taɓa buta.
na
sai ka zubar da ruwan ka wanke buta in ka sa ma za ka sake son wannan warin na za ka daina amfani da buta ne sai warin ya daina kokuwa Na'am.
ka wanke za ka yi amfani na shi kenan ko shi kenan kan bai sa ne mu shi
farko tambayan addu'a yayin alwala to kafin a fara alwala dai babu addu'a sai dai bayan an gama alwala na wani ya tabbata suna matsala ta sama bayan gama alwala mutum zai ce la ilaha illallah wa da kula shekaru sabon mulku da wani annabawa wa da kulli shay'in qadir ya zo a hadisi idan mutum ya faɗi wannan za a buɗe masa ƙofofin aljanna guda takwas duk wanda yake so ya shiga sannan kuma ba don Allahumma abin nan ne ne addu'a ga addu'a alwala wannan Allah ya yi min al-salihin yawa eh ka ya ga rabbi al-tawadin alamar da an yi na tawabina wanda an yi na mutakashirina shi ma yin wanda alamar da an yi na tawabina wanda an yi na mutakashirina ya na ya inganta amma wanda an yi na ibadun kasalihin wanda kuma bai inganta a hajjiyar ba za ka ana yin wannan addu'a sannan sai mai to kafin mu je tambayar sun ban sharafi ne malam da aka ce in wacce buɗe kogon aljanna ne in da shi in dai da yi magana ba da karɓar aljanna a alwala magana haka shi a ba wannan a ne dai ba a son magana ne No.
akwai wani mai- mai mai ibn shana cewa wata ibn zikira ila nihaya No.
inda zikiri ya ka gama alwala No.
ba ko kai magana ba masala to magana shi na layya cewa ne mutum zai layya a kare ya yanke faɗin da ko kashi wannan farko da sani cewa sai in watan zulhijja ya shiga in watan zulhijja ya shiga yin sauran kwana go- goma tara kai za a ce ma wato sauran kwana tara a don goma ga zulhijja ake- ake da yan haka to in ya rage sauran kwana goma yanzu yau muna ɗaya da zulhijjan nan Mm.
daga rannan ba za ka yanke farcen ka ba ba za ka yanke gashin ka ba har sai ka laye matuƙar kana da niyan yin haka wanda ba da niyan yin ya kuma wannan Eh, ba zai yi zai yanke kayan ka in ma hada za ka yi kana aikin haji wanda za ka iya yankewa daga lokacin da ka harama ne ba za ka yanke ba wannan mustahabbi ne kuma ba wajibi ba ne haka ake so sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na na sai tambayar ta uku ja ba ta ra'a buta to Mm, wani sai ka ji ainihin yana wari ya ce ya wanke kuma dina to ya ƙara wankewa sannan kuma ɗayan biyu shin butan ne take wari ko ruwa haka dai in butan ne take wari ruwan ba wari shi kenan bai shafi ruwan ba za a lura da shi amma in ruwan ne yake wari wannan jaɓan kan tana tasiri da wannan ruwan tana tasiri a cikin ruwa saboda haka ya kaurace wa wannan butan a wanke ta a shanya ta har sai ta daina wari kafin a sa ruwan sai a nemi wata butan daban Haka kuma da ita kaɗai ba ce ko a nemi wani kwano daban.
lallai ja ba illa ce to tambaya ta gaba
assalamu alaikum wa wa alaikum salam yawa ina tambaya a ce mutum ne ya karɓar shi maki ya sai gida na
to ya zai ya tuka sai ya sai da gidan ne ko kuma ya sai da ya sadaka ko kuma dai zai je ya yi daga fari kawai shi gidan in na fahimce ka da ya yi abin yanzu ya ji ba kyau yana so ya tuba o yana sana ba kyau ya karba yanzu kuma ba tuba yake so ya yi ba ba ka wuce da
Wanke mutum ne ya ce kuɗin ruwa a banki har ya gina gida.
yana da kyau da ya yi yanzu yana so ya ci.
to shin zai rusa wannan gidan ne kwana ko ya sadaka ko ko ya sadaka bai zai yi gidan suna na tun da ya yi dama a to ba su tafi ma kana haka dai tuba tana rusa duk abin da mutum a baya ko da shirka ne kun lillazi na kafaru in yanta hulu mu farza kuma hasan Allah ta ce kafirai ma in suka hannu da kafircin su suka duba Allah yana gafarta musu kar ka rusa gidanka amma ka tuba ka koma zuwa ga Allah ta'ala da nadama ya sa kai haka Allah ta'ala sai ya ce maka da niyyar ba za ka sake komawa ba sai Allah ya taimake ka tun kafin ka mutu ka tuba kaga duk wanda bai tuba din ba yana cikin hatsari don su riba in ka ci shi akwai yaki tsakanin ka da Allah ko sun zai tashi ma hukunci ina jin ayar da riban ma karshe ta nuna ainihin Mm.
falakun ma ta bayan tuntun farko a wasu amurka so ala ya haɗin dai duk mutumin da ya samu kuɗi ta hanyar neman su ne haram a wani shi na ake bambance dukiya ta haram kala biyu ne na sha ba da kafa amma ba bari ka haka sai ya wani abu wato akwai ma haruma bi kasbihi Na'am.
akwai ma haruma bi ainihi ma haruma bi kasbihi hanyar neman kuɗin ne haram ba asalin kuɗin ta su ba sunan su ne haramun ba wannan yin mutum ya tuba shi kenan zai amfani da su wani kuma in ka ba wani kyauta zai karba shi ma zai amfani da su ko ka ɗauki ɗawainiyar rayuwar su ko makarantar su ko da su ba su dama in mutum ya tuba ba a ba akwai kuma ma abu bai ainihi abin da tsantsan kuɗin ne haramun to wannan kafa ba amfani da nasu Haka.
misali yanzu ka kaci kudin wani sai ka zo ka gina gida haka wannan maharama da ainihi ne to wannan dole ka sai da gidan ka je ka biya masu kuɗi kuɗin su.
Haka.
fashi da makami kai kwace kai wa wani ha'inta wani kai wannan wajibi ka sai da gidan ka je ka biya in baka da wasu kuɗi daban ka sai da gidan ka je ka biya masu haƙƙi haƙƙi Haka.
to ka wannan maharama da ainihi ne amma maharama da karfi ta hanyar riba kaga kasuwanci ya shigar da riba a ciki ko kasuwanci ya shigar da alkush a ciki ko ya shigar da karya a ciki ya samu kuɗi to wannan aiwa za ka mayarwa mu'amala ne a gani ka to da ka wannan halal ne idan ka tuba ka koma zuwa ga Allah to inda hadarin yake shin za ka tuba kan ka mutu ko ba za ka tuba ba da shi sa mutum sai ya nisance su dukan su guda biyu kowanne haramun ka nisance shi kar ka kuskura ka kusance shi tun farko don baka san lokacin da mutum za ka Sosai.
amma wanda ya yi nadama ya tuba kuma Allah zai karbi tubansa kuma zai amfani da kuɗin da ya samu ta hanyar haram amma ba kuɗin da ɗan san ko haramun ba ne kwacen su yi wannan kan sai ya mero mai su amma an ba ka kyauta ma haramun ne ka karɓa don hakkin wani ne ba hakkin wani ne ba ka ba Irin wannan.
na irin wannan
Allah ya kaya su.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ana wuni lafiya.
Lafiya talau.
A asibiti.
Alhamdulillah.
Da haya Abubakar ne daga Nasarawa.
Kawai mala ya haya wata rau.
Lafiya kalau malam. Na ce ina da tambaya.
To,
Ni dai direba ne malam.
na, Akwai wani mutum da yake zuwa da giya.
na, Da giyar kuma sai ya tura a yano.
na.
Irin yano jan sallah.
Na ji.
In ya zo in ya tura kamar yano sai ya samu manja kuma sai ya zuzzuba a kan yano.
Dan a ɗauka manja ne ke ciki.
Dan an ɗauka manja. In ya zo mu kuma sai mu sa abu sai mu tafi.
Na,
To mun dade gaskiya muna haka sai daga baya da Allah ya tone a filin shi wani direba ya dauka jiyar ta sunkure muka ga to ban da to ba.
a miye matsayin mu Na, to wanda aka yi na baya dai tun da rashin sani ne Allah ta'ala zai yafe Mm.
wannan ba ku yi ba ma tun farko ba da kana da ko ya tuba kuma kamar wannan Haka dai.
amma da karen da aka gane kuma ga biyan dauka maka dan laifi ne da giya laifi ne haramun ne in baka kai ta ba ina za a ganta a ta Sosai.
to da ka wala ta auna da ismin ba wal ulwa har kai ke mako ne aikin samu Allah daga yanzu haramun ne ku dauka wanda kuka yi a baya kuma Allah ya yafe sun da a cikin rashin sani Ka zo ta gida. Da yadda an gano ne bai ɗauka eh ne.
sai a ba ta manja ba Ya sa manja. Haka amma dai gare ba ga Allah zai dai wani ne.
shafi ya to Allah kyauta. To, bari mu hanka ta ƙarshe a yau. Na, zo ka kuma kuma za ki. Ah, alhamdulillah. Wa alaikum salam.
a wani ina da jira Na gajiya, alhamdulillah.
kana magana da mawata kawai To, Muhammad Awal, muna jin ka.
masu tsara tabbas zai guda shida
Guda gida.
zai guda shida wani insha To, Allah bari mu gani ko lokacin zai bar mu. Bismillah.
to to wala wala tambaya na farko irin kunci mai azumi ya sa man shafawa a bakin sa kuma shaki mahimmin asiya da na hukumin kamar mafi asma Ya saki ne ne?
yasa irin asma aka ci asma a bakin Na'am, bin haina.
kuma da shafi a cikin Na'am.
kuma irin wani sai aka sa mace na shi da mara na'am
da mara da biyu wani yin kuncin ne an ake mata kura
na'am
sai su mara da kuma haka na'am sai hukuncin ne an fi da tsarin an gara masa jini ko ya zada jini to
kawai mana idan bana na na ga wuri mana na'am tambaya da hukuncin ne an fi ne kan dai a kanka yene ne
ya sa dai dai irin dangar da Dai, to.
a kanka rana kai
irin abin da ake canza kanka na je duk da yin kanka na hukuncin ya asiri na
yaro na jinka yaro ya sa ba na kasar girma na
da bayan na girma mutum da ya ce kai da ne haɗe ya ce kai ne da shi a sani ba da kai ce ba da kai ne da shi a cikin rikin kai Na'am.
Ya san da ya saka kashi sannan sai da kashi ne da shi ne.
Na'am.
Ya ce ya mara masa da cikin kuɗin ka ko kuma shi ke nan ya wuce.
na muna jin muna jinka eh na ka fahimci na barjin ka tunana ka ta fidda kai fidda kai mutum yana da iyali aha
yanzu yana da siyasi duk da rufe masu gidai su fi haka nan ne amma sai a kusan gudun su a ciki a gurgudu ya haka ce su dafa za su fi da kai yin yana da dama da shi da iyalin da kuma a cikin na su gafi ya fitar masa da shi da fatan nasa to
yawon mana shi ne hannun tambayoyi na na gudun mana na ba malam ka lokacin da yake ba san gobe ba ina ganin sai ne ya kuri da ya kuri goban Allah kai mu ya ba shi da mutane malam Muhammad Awal kai hakuri tunda dai na san kana kokarin sauraron mu idan Allah ya kai mu gobe rai da lafiya sai mu fara da so Allah ya tabbatar mana da alkhairi a madadin shi malam Abubakar Muktar da ya amsa mana wannan tambayoyi sai umul khair da ta sada da ku nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضان نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضانه بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن سر بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن القرآن القرآن فكلام الله هو النور وبه سيزول الديجور فكلام الله هو النور وبه سيزول الديجور ما للأقوال به بدل يحييها فهو الدستور ما للأقوال به بدل يحييها فهو الدستور وبه ستفوح الأزهار ولي هذا الليل نهار وبقرآنك تغدو الدنيا وبقرآنك تغدو الدنيا عيدا وتشع الأنوار